الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddar haduwar mu a wannan yammaci na ranar asabar sha biyar ga watan rabi'ul akhir shekara ta dubu da dari hudu da talatin da biyar bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma sha biyar ga watan biyu shekara ta 2014 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna na jami'ul kabira kafin darasi na yau ba laifi 'yan tambayoyi sukan iya gabata wani dan uwa ke cewa wane ne ya fi dacewa game da shigar da mace cikin kabari domin so da yawa za ka ga idan an je jana'iza ana dan wani kai kawo a wajen shigar da mamaci cikin kabarinsa lalle kamar yadda bayani ya gabata maza su ne suka cancanci shigar da mamaci cikin kabari sawa'an namiji ne ko mace ce ce kamar yadda haka shine al'amari wanda yake sananne a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma haka wato aiki na jama'a ta musulmi ya gudana har zuwa yau sawa'an duk wanda Allah ya masa rasuwa namiji ne ko mace to maza su ne suke cancantar shigar da shi cikin kabari kamar yadda abdurrahman ibn abza Allah ya ji kansa ke cewa na yi sallah ta gawa tare da umar Allah ya kara masa yadda ga matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Allah ya mata rasuwa ita ce zainab bintu jahash umar da zai mata sallah sai da ya kabbara hudu a wannan sallah da ya wanda bayani ya gabata karancin kabbara da ake magawa shine kabbara hudu wanda kuma haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi yawaitawa a rayuwarsa amma gaya shine kabbara tara bayan gama sallah umar sai ya aika ma matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da su wane ne kuke umarnin cewa ya jibinci shigar da ita cikin kabarinta tare da cewa umar na ƙayatar da shi a ce shi zai jibinci shigar da matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin kabari to amma sai ya tura ma matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su gaya masa wane ne ya dace ya shigar da ita cikin kabarinta sai suka aiko ma umar sakon cewa unzur man kana yaraha fi hali hayatiha falyakun huwa allazi yudkhilu al-qabr suka ce ya kai umar inazari kadiba mutumin da kaga cewa tana rayi shine ya halatta wato ya ganta kenan mi ake nihi kenan wanda yake muharraminta to shine ya fi cancanta game da shigar da ita cikin kabari umar sai ya ce sadaktunna kwarai matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun yi gaskiya don haka dai a nan kenan me za mu iya fahimta muharrami shine ya fi cancanta game da shigar da 'yan uwarsa muharrama wato kabari idan an zo jana'iza tare da cewa yana halatta miji ya jibinci wato shigar da matarsa cikin kabari kamar yadda hadisi ne tabbatacce yana cikin musnad na al-Imam Ahmad wanda Aisha Allah ya kara mata yadda wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shigo wajenta tana ciwon kai sai take cewa wara asa wayyo kaina manzon Allah sai yake cewa nayi gurin ina ma a ce ina rayi lokacin da Allah zai karbi rayuwarki maza Allah ya ce na wanke ki na yi miki likabani ya na miki sallah kuma na je na shigar da ke cikin kabarinki an gane ko kaga wannan kasancewar maza Allah sallallahu alaihi wasallama na mana isharar cewa inda Allah zai jinkirta rayuwarsa game da ta Aisha to da shi zai mata wanka shi zai mata likabani shi zai mata sallah kuma shi zai jibinci shigar da ita cikin kabarinta to don haka a nan kenan malamai suka tabbatar da cewa ya halatta miji ya shigar da matarsa wato cikin kabari har ma al'imamu shafi'i yana cewa innahu a haƙu bi zalika min auliya ihallazina zakarna ya ce miji shi ma ya fi cancanta game da danginta na kusa wanda muka ambata illa kasancewar ibn hazam shi ya sun yadda haka yana ganin cewa dan uwanta makusanci muharraminta ya fi miji cancanta game da shigar da ita cikin kabari domin fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah wannan kuma lafazi ne wanda yake a ta kowane bangare in dai danginka ne wanda yake na jini to ya fi kusa da kai to don haka kuma sharadi ne ko mun kusacinka da mace ko kai miji ne a matsayin matarka take in Allah ya mata rasuwa baka cancanci ba shigar da ita cikin kabari idan ka kusanci iyalinka a wannan dare an gane ko idan mutum ya kusanci iyalinsa a cikin wannan dare to komun wanda yake manisancinta shi ya fi cancanta game da shigar da ita cikin kabari domin hadisin anas dan malik Allah ya kara masa yadda ke cewa na halarci jana'iza ta diyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce ruqayya lokacin da Allah ya mata rasuwa ana sai ke cewa wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama jalisun alal qabr yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana zaune akan gabar qabr wannan bakin ramin kenan lokacin da za a shigar da ita fara'aitu ainihi tadma'an yace sai naga idanun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na zubar da hawaye fa qala sai manzon Allah yace hal fikum min ahadin lam yuqarif al-laila shin a cikin ku akwai wanda bai kusanci iyalinsa a daren jiya Abu Dalha Allah ya kara masa yadda sai yace gani ya rasulullahi manzon Allah sai yace masa shiga a lokacin nan abu dalha sai ya shiga cikin kabarin ya karbe ta ya shigar da ita cikin kushewa a wata riwaya wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce la yadkhulu al-qabra rajulun qarifun al-laylata ahla yace duk mutumin da ya san ya kusanci iyalinsa a daren jiya manzon Allah ya ce kare shiga cikin kabarin kaga la'anan nahiya ce hani ne kai tsaye daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda kuma abinda hani ke fa'idantarwa shine haramci a lokacin nan ana sai ke cewa falam ya dukul usman radiyallahu anhu da kabra usman yana halarci a wurin wannan jana'iza kuma matar shi ce amma bai shiga cikin kabarin ba to don haka kenan a nan abin da muke so mu gane ita jana'iza ibada ce kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai bar mu karazu ba sai da ya tsara mana gaba ɗaya sai da ya bayyana mana tun daga lokacin da mutum ya kwanta rashin lafiya har a kai lokacin da Allah ya masa rasuwa ga yadda za a tattara shi a kai shi makomarsa ga yadda za a shigar da shi kabarinsa in an gama ga abin da za a yi masa na addu'o'i ga kuma yadda za a zo a ma danginsa na kusa ta aziya gaba ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya karantar da mu don haka kenan a nan kamar yadda shi dan uwa ya nemi ƙarin haske kenan a nan wanda yake makusancin mamaci shi ya fi cancanta game da shigar da ɗan uwansa cikin kabari kuma ka'ida ce maza su suke jibintar shigar da kenan mamaci cikin kabari sawa'an namiji ne ko mace ce kamar yadda bayani ya gabata amma ko mun kusacin ka da mace ko matarka ce ko kanwarka ce ko yakka ce ko diyarka ce ko mahaifiyarka ce sai idan baka kusanci iyalinka a cikin dare sannan ka cancanta shigar da ita cikin kabari wannan ana maganar ma wai daren jiya to ina wanda a yinin ya kusanci iyalinsa na'am wa alaikum salam
malam inda ya yi sallah yana wazi yana ya tashi wazi ne ya zo makaranta ya bar wazi da malam ya fara ya zo makaranta
wai kamar misali an gama sallah sai wani ya tashi zai yi nasiha shin kana iya barin wannan nasiha ka tafi wani uzurinka wanda yake na daban sawa'an makaranta ce za ka ko kana da wasu aikace-aikacenka ko baka bukatar zama kwarai da gaske amma illa kasancewar ta fuskar toshe kafa ta banna don kar ya ga cewa kowa azin da yake bai kayatar da kai ba sai ka dan masa isharar cewa kana da wani uzuri in yi so sai ka tashi ka tafi shananka abinda baya halatta idan an yi kiran sallah kana cikin masallaci alhali baka yi wannan sallah ba ka tashi ka huta wannan shine bai ya halatta domin duk wanda ya haka ya saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yanda hadisi ne tabbatacce daga abu huraira Allah ya kara masa yadda in kana cikin masallaci aka yi kiran sallah kai kuma ba kai wannan sallah ba to ba maganar ka tashi ka fita in har ma ka yi wannan sallah to abinda ake bukata ka yi haƙuri ka bi su a matsayin nafila saboda shi musulunci a kullum fama yake ya haɗa kan al'umma duk wani abin da zai kawo cikas da rashin zutuwa tsakanin jama'a ta musulmi musulunci sai da ya famar tushe shi yanzu kaddara cewa an yi kiran sallah ka tashi ka bar masallaci wannan limami menene zai iya darsuwa a cikin zuciyarsa zai kulle ka a cikin zuciyarsa ya ga cewa kamar ka raina ajiwalinsa ko kuma kamar bai cancanci ba ka bi shi sallah don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya haka ya saba wannan Abu Hurairah ya ce duk wanda ya haka ya saba ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne amma wa'azi kana iya tashi ka tafiyar ka amma abinda aka fi so kai masa nunin cewa kana da wani uzuri kenan ko da ba magana ba za ka yi sai ka daga hannu ka mai ishara sai ka masa nunin da zai iya ganewa cewa akwai wani uzuri tare da kai na'am
wajen kamar liman ya yi tayya to sai salam ce ga kuma kan jinkirta tayyar kan ka salam ce ga shi kamar liman ne tayya na'am ya salam ce da tayyar tashi eh kuma sai ka samu kamar minti biyu ko kan kai sallama
wai menene hukuncin yin jinkirin aikata wani abu bayan liman ya aikata kamar misali so da yawa za ka ga liman ya dago daga ruku'u wani ya jima yana wasu addu'o'insa musamman wannan kuma ya mafi kasancewa a sujada wani in ka ga ya dago daga sujada ta farko bayan dagowar liman sai liman ya kusa mai da ta biyu ko kuma liman ya salamce shi sai ya yi jinkiri ya yi ta wasu addu'o'insa sai an ɗau lokaci sannan shi ya salamci yin haka haramun ne domin saba ma limami ne saba ma limami saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne shi ya faɗa mana inna ma ju'ila al-imamu li yu'tamma bihi fala taktalifu alaihi kusan da cewa kadai an sanya limami dan ayi koyi da shi kada ku saba masa don haka sai manzon Allah ya ce fa idza kabbara fakabbiru idan ya yi kabbara ku yi kabbara a nan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sai ya yi amfani da lafazin fa'un wanda fa'un a ƙa'ida ta larauci tufidu ta ake biyar baya kai tsaye ba tare da latti ba don haka a nan in liman ya yi kabbara kai tsaye ake buƙatar kai kabbara ba tare da latti ba idan ya duka ya yi ruku'u kai tsaye sai ka biyo baya ba tare da latti ba in ya ɗago haka za ka ɗago haka a sujada in yayi kai in ya dago ka dago a ƙarshe in ya salamci kai tsaye zaka salamci in irin limaman da suke takaita tahiya ne a bakin salihina ko kuma wanda in ma sun kai ƙarshen ta ba sa salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama balantana addu'o'in da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na neman tsari da abubuwa hudu zuwa biyar da yake da sauransu to irin wannan limami mai salamcewa a bakin salihina ko kuma a ƙarshen tahiya shi a iya abin da ya tafi cewa yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ƙarshen tahiya ba dole bane ba matsayinsa sunna ce mustahabba wanda a magana mafi inganci yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama matsayinsa wajibi ne kuma ba bambanci tsakanin tahiya ta farko da ta ƙarshe an gane ko tahiya ta farko da ta ƙarshe dole ne a yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan an zo da lafazin tahiya kamar yadda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da Abdullahi dan Mas'ud kuma umarni ne don haka Salman mashhur Hassan Ali Salman a cikin littafin sa Al-Qawlul Mubin fi Akhbaril Musallin ya tsawaita bayani akan wannan mas'ala har ma ya hakaito daga cikin malaman Malikiya akwai waɗanda suka tafi akan cewa dole ne kuma ya zo da fadar Ibn Hajar Allah ya ji kansa don haka a ƙarshe yake cewa mutum ya kiyaye domin mutum ya fita daga cikin saɓani dole ne kai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ko da bai yi salatin ba in ya salamce kai zai salamcewa za ka yi sai dai gaba ka nemi limamin da yake yin salati a ƙarshen tahiya darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka ta'ala muna dai cikin kitabul jana'iz mun tsaya ƙarshen wato babi na 21 baban da ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam wato na sarrafa na dafa abinci a aika ma iyalin mamaci ma'ana duk gidan da aka yi mutuwa to ana buƙatar 'yan uwa waɗanda suke dangi na kusa da makwabta da abokan arziki su dafa abinci na musamman su aika ma iyalin waɗannan mamaci domin kasancewar shi musulunci kamar yadda bayani ya gabata addini ne wanda aka gina shi akan taimakekeniyar juna cuɗa ne in cuɗa ka wanda kuma mu jama'a ta musulmi kamar yadda ubangiji subhanahu wata'ala ya mana ni'ima ta haɗin kai da yan uwantaka abinda ake bukata kullum mu yi ƙoƙarin bin hanyoyin da za su tabbatar da wannan yan uwantaka ta musulunci su da kauna ya karu tsakankaninmu don haka dan uwanka musulmi duk abin da ya same shi na farin ciki to abin da ake bukata ka yi tarayya da shi a cikin wannan farin ciki da murna abin da ya same shi na jin daɗi ka ɗauka cewa kai ya samu haka abin da ya same shi na rashin jin daɗi to ka taya shi wato shi ne jaje akan wannan al'amari da ya same shi don haka a nan malam sai ya shigo da hadisin abdullahi ibn ja'far Allah ya kara masa yadda ke faɗa cewa lamma ja'a na'ayu ja'far lokacin da wato yakon ja'far ibn abi dalib Allah ya kara masa yadda wato ya zuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma ya kasance ne a ghazwatul mu'ta wanda yaƙi ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shirya runduna ta musamman ya aika wanda ya shugabantar da mutum uku farko dai shine Zaid ibn Haritha manzon Allah ya ce in Allah ya karbi Zaid ibn Haritha manzon Allah ya ce wanda zai dauki tutar yaƙi wato shine Ja'far ibn Abi Talib in Ja'far bai kai labari ba manzon Allah yake cewa Abdullahi ibn Rawaha gaba ɗayansu ko wannan uku da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya shugabantar akan wannan runduna ba wanda ya kai labari a ƙarshe Khalid ibn walid wato shi ya ɗauki tuta Ubangiji ta'ala kuma ya ba muminai nasara a hannunsa to don haka da aka kashe Ja'far ibn Abi Talib wanda shine shugaba na biyu kenan bayan Zaid ibn Harisa labari ya zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya sanar da shi kai tsaye ta hanyar wahayi maza Allah sai ya sanar da jama'a ta sahabbai ya ce ja'afar ya ɗauki tuta Allah ya karɓi rayuwarsa don haka ku roƙa masa gafara to shine manzon Allah ya ba da yakon mutuwar ja'afar wato ga sahabbai a lokacin nan sai manzon Allah ya ce da su isna uli ahli ja'afari ta'aman isna uli ahli ja'afari ta'aman fa innahu qad ja'ahum ma yashghaluhum manzo Allah ya ce ku girka abinci ku aika ma iyalin Ja'far domin wani al'amari ya zo musu wanda zai shagaltar da su game da girki wanda wannan hadisi kamar yadda bayani ya gabata ka'ida ne duk gidan da aka yi mutuwa sawa'an mai gida ne ya mutu ko matar mai gida ko wani daga cikin iyalin gidan Allah ya masa rasuwa to abin da ya dace a dafa abinci a aika musu kuma gwargwadon abincin da zai wadace su idan sun ci sun raga sai su fito da abin da ya rage su ba miskinai su ba mabukata don haka kuma kishiyar haka kishiyar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine dora manyan tukwane a gidan da aka yi mutuwa a yi ta dafa abinci ana fito ma da jama'a suna ci sai an kwashe wasu kwanuka a kaɗan kwana uku duk da cewa a yanzu a uku ma ba a takaitawa in kaga an cire rumfa ta mutuwa sai sati wanda iyalin mamacin ko ba su da hali dole sai sun je sun ɗauko bashi kuma duk wani wanda da bai taimaka maka ba kana raye wai sai in ka mutu ne zai kawo wai abincin da za a dafa ma jama'a wai dan a fita kumiya ba haka wa ake faɗa kumiyar ba ta Allah ba ake son a fita ba ta manzon shi ba a kunyar jama'a ake cewa in har kunyar Allah ake nema a kauce mata da ta manzonsa to abin da ya dace abu dokar abu dokar Allah bai ya dacewa don haka ka koma cikin tazkiratul qurtubi fi ahwalil mauta wa umuril akhirah yayi bayani akan wannan mas'ala yake cewa sadakar uku da ta sati da ta arba'in da abincin da ake girkawa a gidan mamaci yace wannan bid'a ne haramu ne ya saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma wajibi ne akan mumini ya kare kansa ya kare iyalinsa kamar yadda ubangiji ta'ala yace ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara don haka kasancewar daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam irin su jarir ibn abdullahi albajali ya tafi akan cewa yin wannan abinci da zaman makoki suna kilga shi yana daga cikin niyaha wadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya haramta don haka dai a takaice irin wannan bai dace ba ga mumini an gane ko mun yi wuce da babi wanda yake na wasiya ya da duk abin da ka san ya saba ma karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin ka na mumini to ya dace ya zama wajibi kai wasiyar cewa kar a ma kaza kar a ma kaza kar a maka kaza kamar yadda bayani ya gabata yau za mu tashi babi na gaba قال أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله باب ما جاء في النهي عن ضرب الخدود وشك الجيوب عند المصيبة قال حدثنا محمد بن بشار هو المعروف ببندار قال حدثنا يحيى بن سعيد هو ابن القب هو القبطان عن سفيان هو ابن عيينة أنه قال حدثني زبيد الأيامي زبيد الأيامي عن إبراهيم هو ابن يزيد النخعي عن مسروق هو ابن الأجدع عن عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس منا من شق الجيوب وضرب الخدود ودعا بدعوة الجاهلية قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح al'imamu turmizi Allah ya ji kansa ke faɗa cewa wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam na hani game da marun wato kumatu wa shakil jiyo da tsaga wato wuyan riga inda musiba a lokacin da musiba ta samu bawa an gane ko? me ake nihi da musiba a nan musiba ta mutuwa domin kasancewar marun kunci da keta wuyar riga wannan al'ada ce ta maguzanci kafin musulunci wanda kuma yin irin haka ba sa yi sai idan musiba ta mutuwa ta same su idan ita kanta mutuwa musiba ce kuma musiba ma wadda take mai girma kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa ya ayyuhal ladzina amanu shahadatu bainakum idza hadara ahadakumul mautu حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت الشاهد فأصابتكم مصيبة الموت don haka shine yace wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo na hani daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an darbil hudud game da marun kuma lafazin hudud jam'i ne na khad idan aka ce khad wato shine kunci amma karka takaita abin wato ga kunci ko ma ina ne mutum ya mara daga jikin bangaren jikinsa to ya shiga cikin karkashin wannan hali misali ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana game da abin da su suka kasance suna zugo a jikinsu sai ya ce wa shakkil jiyu wato da keta wuyar riga lafazin jiyu jam'i ne na jayib idan aka ce jayib wato shine wuyar riga wanda a yau ake kiran shi da sunan aljihu an gane ko koma menene ka keta daga jikin tufafinka to ka shiga cikin karkashin wannan hali shine yace indal musiba wato a lokacin faruwar musiba shine anan malam ya shigo da hadisin Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda ke faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace laisa minna man shaqqal juyuba manzon Allah yace duk mutumin da yake ta wuyar rigarsa manzon Allah yace baya daga cikin mabiyan man tana daga cikin alfazul umum dan haka anan sawa'an namiji ne ko mace ce duk da cewa al'amarin ya yawaita ne ya gudana ne game da mata to amma kar mu takaita shi akan mata ko namiji yake ta wuyar rigar shi domin wata musiba da ta same shi to ya shiga karkashin wannan hali laisa minna man shaqqal juyuba manzon Allah ya ce baya daga cikin mabiyanmu wato duk mutumin da yake ta wuyar rigarsa wannan ya maimaitu ba so ɗaya ba so biyu ba irin wannan lafazi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da zai ce laisa minna man fa'ala kaza wanda wannan yana ɗaya daga cikin ƙa'idodin da malamai suka ajiye na sanin manya-manyan laifuka wanda ba abin da ke kankare irin wannan zunubi face tuba ga ubangiji subhanahu wata'ala domin duk aikin da ka ji manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya faɗa cewa ba shi ba mai kaza to wannan yana nuna cewa babban laifi ne daga cikin manya-manyan laifuka wanda dole ne mai yin haka ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala tamkar ya ce baya daga cikin masu bin sunna baya daga cikin masu bin karantarwar mu duk wanda ya aikata kaza don haka kuma irin waɗannan su ne kawarji suka samu dama suka fake da irin waɗannan lafuzza suke fitar da mutane daga cikin addini da zaran ka aikata babban laifi sai su ce ka bar addini ai tunda manzon Allah ya ce ba shi ba mai kaza don haka kasancewar wannan wata tsawatarwa ce ta musamman an gane ko kai matuƙa ne a wajen tsawatarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake amfani da irin wannan lafazi don haka ba yana nihin cewa kwata-kwata mutum ya fita daga cikin addini wanda aqidar ahlus sunna wal jama'a da sababin aikata laifi daga cikin manya-manyan laifuka mutum baya fita daga cikin addini sai dai idan ya halitta haka domin duk wanda ya halitta haram ko ya haramta halak wannan ya kafirta babu tantama game da kafircinsa domin halittawa da haramtawa abu ne wanda ubangiji subhanahu wata'ala yake banci kansa da shi an gane ko don haka da ya ce laisa minna ai baya daga cikin mabiyanmu irin wannan kuma wato kamar yadda magabata suka faɗa irin irin su sufiyan wannan ibn sa'id al-thawri suka ce irin waɗannan lafuzza a bar su kawai akan yadda suke an gane ko kar a yi kokarin tawilin su a dan sassauta su a bar su domin mutane su shiga cikin hayyacinsu don haka dai a nan kenan shine ya ce man shakkal jiyuba duk wanda ya keta wato wuyar rigarsa domin wata musiba da ta same shi manzan Allah ya ce laisa minna baya daga cikin mabiyanmu wa darabar hududa da wanda kenan ya maru kumatunsa wada a bi da'awatil jahiliya sannan ya ringa kirari da irin da'awa wadda take ta jahiliya kirari na jahiliya ma'ana shine ɗaukaka sauti a lokacin mutuwa amma kar mu fahimci cewa sai wanda ya hada wannan laifuka uku cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya raba hanya da shi ba sai ka hada uku ba in dai tak daga cikin laifukan nan guda uku mutum ya siffanta da su to wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya raba hanya da shi dole ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala kar ka daucewa sai mutum ya keta wuyar riga ya bigi kunci sannan ya ɗaukaka murya a wajen mutuwa sannan wato wannan an gane manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita daga sha'aninsa don haka dai a takaice kowane ɗaya kenan laifi ne wanda yake zaune da gindin kansa in ma keta wuyar riga ko kuma marun kumatu ko kuma ɗaukaka murya game da da'awa ta jahiliya kamar yadda ya gabata lafazin da ya zo cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bari amina salikati wal halikati wa shaqa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya raba hanya da macen da take ɗaukaka murya a lokacin da aka yi mutuwa da wadda take aske gashinta da wadda take keta tufafinta an gane ku kaga kenan laifin ma kusan hudu ne akwai aske gashi wanda duka ɗabi'a su ce wadda take ta maguzanci wanda kuma galibin miyagun al'adun nan an sane su ne game da mata sai dai bai keɓanta ba ga mata kenan ko da namiji ya yi ya shiga ƙarƙashin wannan hali don haka sai ya ce wa da abi da'awatin jahiliya wato ya ringa kirari da kirari wanda yake na jahiliya ya ringa daga murya mutumin da ya ringa kuka irin na mutuwa wayo mun mutumin lalace wayo kai can mu to wannan duka abubuwa ne waɗanda suke na haramun wanda ba sa dacewa ga mu domin yin haka wannan ya ci karo da wato alkadari na ubangiji subhanahu wata'ala da ya riga da hukuncinsa mutumin da zai keta tufafinsa ko ya ringa marin kuncinsa ko ya ringa daga murya yana irin wannan kuka na cewa ya mutu ya lalace wannan na nuna cewa bai yarda da hukuncin Allah subhanahu wata'ala wanda shi kuma mumini duk abin da ya same ka to iya abin da ake bukata ka dau hakuri kai tsaye ka tabbatar da cewa alkadari ne na ubangiji subhanahu wata'ala tuntuni ya hukunta ya zartar kenan iya abin da za ka yi ka dau hakuri ka nemi ladan wannan musiba a wajen ubangiji subhanahu wata'ala kar a samu wani abu na raki da kashin haƙuri game da kai mumini abinda aka san shi da shi shine shuriya ɗabi'a ce ta mumini jimrewa akan duk abin da ya same shi na musiba shine al-imamu tirmidhi ke faɗa cewa wannan hadisi hadisi ne kyakkyawa hadisi ne ingantacce wannan kuma haka ne domin hadisin yana cikin sahihai babu ma ja'a fi karahiyatin nawa قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا قران بن التمام ومروان بن معاوية ويزيد بن هارون عن سعيد بن عبيد الطائي عن علي بن ربيعة الأسدي أنه قال مات رجل من الأنصار يقال له قرضة بن كعب فنيه عليه فجاء المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال النوح في الإسلام أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نيها عليه أذب بما نيها عليه قال وفي الباب أنا عمر قال وفي الباب أنا عمر وعلي وأبي موسى وقيس بن عاصم وأبي هريرة وجنادة بن مالك وأنس وأم عطية وسمرة وأبي مالك الأشعري رضي الله عن الجميع قال أبو عيسى حديث المجيرة حديث المجيرة رضي الله عنه حديث غريب حسن صحيح قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود هو الطيالسي قال أنبأنا شعبة هو ابن الحجاج الواسدي العتكي والمسعودي أنا علقمة بن مرثد أنا أبي الربيع أنا أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية لن يدعهن الناس النياحة والطعن في الأحساب والعدوى أجرب بئير فأجرب مئة بئير من أجرب البئير الأول والأنواع مدرنا بنوع كذا وكذا قال أبو عيسى هذا حديث حسن wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na haramcin wato kukan makoki lafazin annau shine kuka wanda ke akwai ɗaukaka murya a cikinsa an gane ku duk kukan da ke akwai ɗaukaka murya a cikinsa shine ake kira da annau don haka ya ce ma ja a fi karahiyatin nau abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na haramcin wato kuka na ɗaukaka murya bayani ya gabata ba su ɗaya ba su biyu ba karhanci a nan abin da ake nihi da haramci shine wannan iya abin da aka sani a wajen magabatan farko in suka ce abu kaza makaruhi ne abin da suke nihi haramun shine a nan wato malam ya shigo da hadisin wato aliyu bin rabi'a al-asadi ke faɗa cewa wani mutum daga cikin mutanen madina allah ya masa rasuwa wannan mutum ana ce da shi ƙarzatu bin ka'ab faniha alaihi sai aka fasa masa kukan makoki faja al-mugira bin shu'ba al-mugira ibn shu'ba Allah ya kara masa yadda sai ya zo da ya ji wannan abin asha wanda ka'ida duk lokacin da ka ji abin da ya saba ma shari'a a matsayinka na mumini dole ka zo ka kawo gudunmuwarka in za ka iya hanawa da ƙarfin tsiya dole ka hana idan ba za ka iya hanawa da ƙarfin tsiya to sai ka faɗa ka yi gargaɗi ka yi wa'azi idan ba za ka iya faɗa ba ko in ka faɗa ba za a ji ba to iya abin da za ka yi sai ka kyamaci abin da zuciyarka kamar yadda abu sa'ida al-khudri Allah ya kara masa yadda ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi فإن لم يستطيع فبلسانه فإن لم يستطيع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان don haka wannan bawan Allah da Allah ya masa rasuwa aka fasa kukan makoki al-mugira ibn shu'ba da ya ji wato sai ya zo fasa'id al-minbar wato ya hau kan minbari fa hamidallaha wa athna alayhi yayi godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala ya kyautata masa yaban da ya dace da shi ladabi daga cikin ladabba na khutba farawa da yaban Allah subhanahu wa ta'ala da gode masa da salati ga manzonsa wa qala sai ya faɗa sai ya ce ma balun nauhi fil islam me yasa jama'a suke kukan makoki a musulunci bayan Allah ya jaddada musu wannan ni'ima ni'ima ta musulunci yaya za su juya hannun agogo baya su koma jahiliya su ringa abu wanda yake na maguzawa ma balun nauhi fil islam an gane menene yasa jama'a suke kukan makoki a musulunci menene ya maida wato hannun agogo baya wanda wannan salo ne na karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi wa'azi abinda ake bukata da'iya ya kasance shine duk abinda zaka faɗa kai riga ba wuya wanda duk wanda ya sa ta taya masa daidai ai an san suwa suka yi kukan makokin amma maimakon a nuna su domin nunawar babu fa'ida kuma akwai wani nau'i wanda yake na kaskantawa mutumin da ya yi laifi ka nuna cewa ga mai laifi wannan baya halatta baya dacewa sai dai ka yi riga ba wuya kenan wanda yake mai laifi ya san da cewa ga shi ne mai laifi a cikin jama'a ba sai an nuna shi ba domin nuna shi babu fa'ida shi yasa ya ce ma balun nauhi fil islam kamar yadda hadisi ya gabata barira Allah ya kara mata yadda lokacin da masu gidanta suka dora mata fansa ta zo ta faɗa ma Aisha Allah ya kara mata yadda ga abin da masu gidana suka dora mu Aisha ta ce je kike faɗa musu in sun yarda sun amince zan haɗa musu abin da suka dora miki na fansa amma ni nike da alwalacinki ta je ta faɗa ma masu gidanta sai suka ce za sun yarda sun amince amma su za su riƙe alwalacinta barira ta dawo ta faɗa ma aisha aisha sai ta faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya ce an ji aisha haɗa musu aika musu kuma yi musu sharaɗin ce su rike alwaleji da aka zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hau kan mimbari ya yabo ga Allah subhanahu wata'ala a cikin hudubar da ya sai manzon Allah yake cewa me ya samu jama'a suke sharaɗi sharaɗin da baya cikin hukuncin Allah maza Allah ya ce duk wanda ya sharaɗi sharaɗin da baya cikin hukuncin Allah ko da ya kai sharaɗi dari sharaɗi ne wanda yake batacci kaga ai an san su wane ne masu gidan barira maimakon a ce ku me yasa kuke kaza maza Allah sai ya riga ba wuya to dan haka anan shine sai ya ce ma balul ma balun nauhi fil islam wai me yasa jama'a suke kukan makoki a musulunci sai ya ce amma inni sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallama ya kuli shin ba ku san da cewa ni na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa manniha alaihi duk wanda aka masa kukan makoki ni uzziba bima niha alaihi za a azabtar da shi da gwalgwadon wato kukan da aka masa an gane ko ko kuma matukar wannan kuka da ake masa to ana azabtar da shi a cikin kabarinsa an gane ko da ba a shigar da shi kabari ba in dai Allah ya masa rasuwa aka masa wannan kuka shine yace tabbas naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa cewa man niha alaihi duk wanda aka masa kukan makoki uzziba bima niha alaihi za a azabtar da shi gwalgwadon wato kukan da aka masa don haka a wata riwaya sai yake cewa fa innahu yu'azzabu bima niha alaihi yawmul qiyama a ranar kiyama ne za a azabtar da shi da gwalgwadon kukan da aka masa to don haka wannan hadisi yana da tsoratarwa musamman ga waɗanda suke masu kukan mutuwa cewa suna jama mamacinsu wato azaba duk da cewa ƙarin bayani zai zo akan wannan mas'ala na cewa in aka ma mutum kukan mutuwa to za a azabtar da shi za mu iske ƙarin bayani akan wannan mas'ala kenan a hadisi wanda zai zo a babi wanda zai zo nan gaba to don haka shine malam sai yi isharar cewa akwai hadisi a wannan babi daga Umar Allah ya kara masa yadda da Aliyu ibn Abi Talib da Abu Musa al-Ash'ari da Qais ibn Asim da Abu Huraira da Junada ibn Malik da Anas dan Malik da Ummu Atiya da Samura ibn Jundub da Abu Malik al-Ash'ari Allah ya yadda da su wanda kowane hadisi daga cikin waɗannan hadisai wanda malamin ishara zai iya zama a ƙarƙashin baba shine malamin ke cewa hadisin almugira ibnu shu'ba hadisi ne gare garaba wadda take nisbiya hadisi ne kyakkyawa hadisi ne ingantacce domin yana cikin sahihai don haka kenan wannan hadisi dalili ne wanda yake nuna haramci wato game da kukan mutuwa domin ya ce duk wanda aka masa kuka za a azabtar da shi wato gwalgwadon kukan da aka masa to shine malam sai ya shigo da hadisi na biyu a baban shine hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace arba'un fi ummati min amril jahiliya wato abubuwa hudu ko kuma tadudi guda hudu ko kuma kace halaye guda hudu fi ummati a cikin al'ummata min amril jahiliya wato yana daga cikin lamari wanda yake na maguzanci an gane ko umma a nan yana nihi ummatul ijaba waɗanda suka amsa masa kenan muminai akwai abubuwa hudu a cikinsu wanda har yau ba su gushe ba manzon Allah yake faɗa cewa yana daga cikin maguzanci me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dangana abin zuwa jahiliya domin mu kyamace shi domin duk abin da aka ce abu ne wanda yake na maguzawa a matsayinka na mumini to dole ka kyamace shi kuma wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da ake fa'idantar haramcin abu a jingina abu zuwa jahiliya shi ne ya ce arba'un fi ummati kenan tadodi guda hudu a cikin al'umma ta min amrin jahiliya yana daga cikin lamari wanda yake na maguzanci sai ce lan ya da'a hunnan nasu mazan Allah ya ce mafi yawan jama'a ba za su bar su ba ba yana nuna cewa ba kwata-kwata za a wayi gari har abada ba a bar su ba lalle za ka iya samun wani bangare na musulmi idan ka je ɗaya daga cikin abubuwan nan hudu ba za ka same su ba amma in ka je wani bangaren na musulmi in ma ka samu hudun a jimilce ko ka samu wani bangare daga ciki mafi yawan jama'a ba za su bar su ba an gane ko don me yasa kasancewar ilimi shi yake gusar da dukkan wani abu wanda yake na jahilci to shi kuma kasancewar wato mafi yawa a cikin jama'a sai ka sami irin waɗannan abubuwa wanda kuma ba komai ba yake kawo su illa kasancewar ƙarancin fahimta ta addini don haka ya ce lan yada a kunnan nasu jama'a ba za su bar su ba farko sai ya ce anniyaha wato shine kukan makoki kukan mutuwa manzo Allah ya ce yana daga cikin maguzanci kuma mafi yawan jama'a ba za su daina ba wanda kaga al'amari ne wanda yake kalla wato a cikin jama'a ta musulmi ka je wani gari ka tar da ba a kukan makoki ko nan baka samu wannan zaka samu wanda ba yau ba malamai suke faɗa bakkyau bakkyau haramun ne to amma har yau mutane ba su daina ba domin maza Allah sallallahu alaihi wasallama na nuna cewa ita mai kukan makoki in har bata daina ba ta mutu akan haka a ranar kiyama maza Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa za a mata riga ta mun kunhi wannan riga wadda take ta kazuwa an gane ko wato da shi da wannan man kunhi shine maza Allah sallallahu alaihi wasallama yace za a tada ta a ranar kiyama wa alaiha dir'un min jarabin wa sirwalun min qadran aw kama qala riga za a mata ta man kunhi in aka ce man kunhi wani mai ne wanda yake kamar da falta yake wanda galibi larabawa suna sa ma duk raƙumin da yayi kazuwa shi ake shafa masa irin wannan mai wanda wannan mai kuma yana da gaugawar ci da wuta sannan sai yake cewa kuma da riga wadda take ta kazuwa shine sakamakon abin da Allah zai mata na azaba gobe kiyama to shine yace anniyaha kukan mutuwa sai yace wa qanu fil ahsabi wato da aibanta jama'a a matsayin su ahsab in ma ya kasance a bangaren abin da ya shahi danganta na kabila mutum ya ringa nuna cewa wai shi kabilar shi ta fitawa ne mu yan babban gida ne gidanmu ya fi gidan suwana daraja suwana a gari waye san zauwa fa suka yi aje a tambaya mu mu ne garin nan ko kuma bangaren wato sana'a ka ringa aibanta mutum ai sana'a kaza ne ai kaza ne ai sana'ar shi kaza ne to wannan al'amari ne wanda yake na maguzanci inda a ce kana da hankali kana da wayo kamata yayi kama kanka nazari shi mutumin nan da kake nuna cewa kafi shi ka tsaya ka kalle ka ka kalli kanka kalle shi ka kalli kanka ta kan iya yiwa a bangaren gangan jiki na halitta ma ya fi ka an gane ko in ma wani abu kake takama da shi ya fi ka kuma inda za ka koma ka waiwaya baya sinadarin da Allah ya halicce ka da shi ya halicce shi yadda aka same ka ta hanyar uwa da uba ta hanyar ɗugu wanda yake na mani shi ma ta hanyar nan ya zo to menene bambancin ka da shi tunda kai ba da zinare ko da lu'ulu'u aka halice ka da abin da Allah ya halice shi da shi ya halice ka kuma gaba ɗaya kai da shi matsayin ku matsayi ɗaya kuke bayi ne na ubangiji subhanahu wata'ala yanda in kai aiki mai kyau makomar ka aljanna in kai aiki na banza makomar ka wuta shi ma haka to menene bambancin ana yanda kake ci kake sha shi ma haka yake ci yake sha yanda kake rashin lafiya shi ma haka yake yanda baka iya janyo ma kanka amfani daidai da misika da zarra ko ka yaye ma kanka cuta ko ka ije ma kanka shi ma baya iya haka don haka musulunci da ya zo ya zo ne don ya haɗa kan jama'a kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hudubarsa da yayi manzon Allah yake cewa babu wani fifiko ga balarabe akan wanda yake ba balarabe ba yace dukkan ku tushen ku daga adam adam ku Allah ya halice shi daga ƙasa Allah ya halice annabi adam daga ƙasa gaba ɗayan mu tushen mu ɗaya ne don haka aibanta mutum a bangaren wani matsayi in ma danganta ko kuma sana'a to wannan duka wannan maguzanci ne don haka abu zar Allah ya kara masa yadda kamar yadda hadisi yake cikin sahihul bukari a cikin kitabul iman ya aibanta wani sahabi yake cewa yabna sauda ya ce masa ya kai dan bakar mace maza Allah sallallahu alaihi wasallama ran shi ya baci yake cewa a ayyarta hubi ummi yanzu da mahaifiyar shi zaka ringa aibanta shi yace innaka mur'un fika jahiliya ya ce lalle kai abuzar mutum ne wanda har yau akwai bulbudin maguzanci da kai tare da kai yaya za ka ringa aibanta shi da uwashi cewa ɗan bakar mace to don haka kasancewar a nan abin da muke so mu gane haramun ne aibanta mutum a cikin sana'ar shi ko a danganta shi ko a wani abu wanda yake banta da shi shine yace wa qa'anu fil ahsabi wato aibanta jama'a fil ahsabi dangane da matsayinsu sai ce wal aduwa manzon Allah ya ce abu na uku wato shine gogar cuta cewa wani ya goga mun shine sai ya ce ajraba ba'irun fa ajraba mi'ata ba'ir raqumi daya idan yayi kazuwa sai a ce ya goga ma raqumi 100 idan aka jefa shi cikin garken su an gane ko shine wani da suke da irin wannan aqida daga cikin sahabbai sai yake faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da manzon Allah ya ce la aduwa wala diyara ba maganar gogar cuta ba maganar wato shine canyi cewa na auri mace mai farar kafa tunda na aure ta arziki na sai ja baya da yake ko kuma tunda na aure ta yau da lafiya gobe ba lafiya da sauransu sai wannan sahabi ya ce ya rasulullahi ai mu kuma abu ne sananne a wajenmu idan raƙumi kazuwa ta kama shi idan muka jefa shi a cikin garke gaba ɗaya sai sun kamu wannan abu ne sananne a wajenmu sai manzan Allah ya tambaye shi ya ce man a'adal awwal na farkon waye goga masa tunda kun ce in raƙumi ya kamu da ƙazuwa idan aka jefa shi cikin garke gaba ɗayansu suke kamuwa to shi na farkon waye goga masa to don haka shi ne a nan sai ya ce ajiraba ba'irin wato raƙumi yakan yi ƙazuwa fa ajiraba mi'ata ba'irin sai ya goga ma raƙumi ɗari sai manzan Allah ya ce man ajirabal ba'irar awwal na farkon shiwa ya goga masa don haka a ka'ida maganar cewa wane ya goga mun cuta wannan bata taso ba duk abin da ya same ka na rashin lafiya kai tsaye abin da ake bukata kamar da wannan rashin lafiya cewa ubangiji subhanahu wata'ala shine ya dura maka to amma musulunci bai bar mu ba don ya kiyaye imaninmu duk wanda yake da rashin lafiya rashin lafiyar da ake tsammanin gogar wannan cuta to ba a bukatar ka kusance ta domin ka kusance shi domin ka kiyaye imaninka ka kiyaye tauhidinka don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa kallimil majzuma bainaka wa bainahu qida rumhin aw rumhai mai cutar kuturta manzon Allah yace in za ka yi magana da shi kai magana da shi tsakaninka da shi tazara gwalgwadon wato goron mashi biyu ko kuma ɗaya yana can kanana an gane ko yana can kanana haka kuma yake cewa firra minal majzumi firaraka minal asad ka guje ma wato kuturu irin yadda kake guje ma zaki to don haka anan malamai suka dukan waɗannan hadisai da hadisan da suke nuna cewa ka guje ma mai wan irin wannan rashin lafiya kenan an ce ka guje masa kenan kamar ana gogar wannan cuta da irin waɗannan hadisai waɗanda suke nuna cewa ba maganar gogar cuta to don haka sai suka nuna cewa ita cuta a farko ba wanda ya isa ya dora ma wani illa mahaliccinsa don haka maganar ka goga ba ta mata su ba a nan da aka ce ka guje ma mai irin wannan rashin lafiya ba don komai ba don a kiyaye maka imaninka don kar a je kai ma Allah ya kaddara maka kamuwa da irin wannan rashin lafiya ka daucewa zama da wannan shine ya sanya wannan rashin lafiya ka kamu in ba dan haka ba cewa kai ma ba za ka kamu ba tuntuna Allah ya kaddara ma cewa za ka yi irin wannan rashin lafiya kaga idan ka zauna da mai wannan rashin lafiya in ka kamu sai ka ce zama da shi ne ya kawo maka inda baka zauna da shi ba to da ba za ka kamu ba kenan duk mutumin da yake da irin wannan akida kenan yana ganin cewa zai iya guje ma alkadari na ubangiji subhanahu wata'ala da hukuncinsa wanda ku duk abin da Allah zai kaddara ma bayansa tintini ya kaddara musu kafin ya halicci sammai da kasai da shekarar dubu hamsin a lokacin nan al'arshin sana ka zuwa an gane ko don haka kenan aka taka mana birki duk garin da alloba ta fada ana musiba kwalara da sauransu to in kana wajen garin bayya halatta kai ka shiga kai da kake cikin garin bayya halatta ka fita don karka je garin ka kamu da wannan rashin lafiya ka ce inda baka zo ba ai kai ma ba za ka kamu ba ko wanda yake cikin garin in ya fita ya ce in ba dan ya fita ba da shi ma yanzu sai labari kenan wanda ya fita ya je wani gari Allah ya kubutar da shi kenan a iya tunaninsa sai ya ringa ganin wayansa ne da dabarar shi kenan shi ma inda yana ciki kenan da yanzu ba zai kai labari ba kenan a nan mi yayi kenan ya gushe ma alkadarin ubangiji subhanahu wataala to da haka shine a nan yace wal adwa wato da maganar gogar rashin lafiya wannan shi ba maguzanci ne na cewa wane ya goga mu in rashin lafiya ta same ka kawai ka kaddara cewa ubangiji ta'ala ne ya dora maka ban makawa kuma kafin ya halice ka ya halicci sammai da kasai da abin da ke tsakankaninsu da shekarar dubu hamsin tuntuna Allah ya kaddara ma wannan rashin lafiya bayan da za a yi ka kauce mata iya abin da za ka yi sai ka ɗau haƙurin wannan musiba ka nemi magani kuma ka nemi ladan wannan rashin lafiya a wajen ubangijinka sai ya ce wal anwa wato da cewa jabha ta kama jabaha wato uwar ruwa cewa wasu taurari ne in tauraro kaza ya kama wai a lokacin nan damuna ruwa yake zawwa to wannan shi ma maguzanci ne wanda in an yi ruwa sai su ce mudirna bi nau'i kaza wa kaza an mana ruwa da tauraro kaza tauraro kaza ai ya kama dole ruwa ya zo wanda a maguzanci suna daukan cewa wannan tauraro shi yake zawwa da ruwa in ka dauki wannan tauraro cewa shine sababin saukar wannan ruwa wannan shirka ce wadda take karama domin ka ba wani abu sababi abinda ba Allah bai bashi sababi ko manzansa amma in ka yi kudirin cewa wannan tauraro a karan kansa shi yake zawa da ruwa to wannan shirka ce babba kafirci ne kamar yadda hadisi yake cikin sahihu muslim bayan gama sallar asuba a nan hudaybiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya waiwayo da ya salamci sai yake fada ga sahabbansa shin kun san abin da ubangijinku ya fada suka ce Allah da manzansa su ne masana manzan Allah ya ce ubangiji ta'ala ya ce bayina sun wayi gari akwai mai imani da ni akwai mai kafirce ne ubangiji ta'ala ya ce fa'amma man kala mudirna bi fadlillahi wa rahmati fa zalika mu'minun bi wa kafirun bil kawkab duk mutumin da ya ce an mana ruwa da kyautar Allah da rahamarsa to wannan shine mai imani da ni kuma shine mai kafirce ma tauraro ubangiji ta'ala ya ce wa amma man qala mudirna bi nau'i kaza wa kaza fa zalika kafirun bi mu'minun bil kawkab duk wanda ya ce an mana ruwa da tauraro kaza ai tauraro kaza ne ya kama ubangiji ta'ala ya ce wannan shine mai imani da tauraro mai kafirce mu an gane ko kenan a nan abin da muke so mu gane kamar yadda bayani ya gabata in ka ɗauki tauraron shine sababin zauwar ruwa to wannan kafirci ne wanda yake karami wanda baya fitar da mutum daga cikin addini baya halatta zubar da jininsa kuma baya dawwamar da shi a cikin wuta idan ya mutu akan haka sai ka kirga shi amma laifi ne daga cikin manya-manyan laifuka wanda dole ne mai haka ya tuba in ka ɗauki wannan tauraro cewa a karan kansa shi yake zauwa da ruwa to wannan babban kafirci ne an gane ko in ka ɗauki cewa tauraron shi ne yake yin ruwan to wannan kuma kafirci ne wanda yake babba mai fitar da mutum daga cikin addini amma idan ka ɗauki tauraron zamani ne wanda yake na saukar ruwa kamar misali watan ut watan ut lokaci ne wanda yake na ruwan sama in mun ɗauke shi a matsayin lokaci ne to wannan ba laifi amma in muka ɗauki watan ut shine sababin zauwar ruwa to wannan kafirci ne karami in muka ɗauki watan ut cewa a karan kansa shine yake zawa da ruwa to wannan kafirci ne wanda yake babba shine yace wal anwa sai yace mudirna bi nau'i kaza wa kaza ya wato shine da kenan jama'a suke faɗa an mana ruwa da tauraro kaza da kaza to wannan shi ma nau'i ne wanda yake na maguzanci a takaice malam ya shigo da wannan hadisi saboda wannan gaba ta farko shine anniyaha wato kukan makoki wannan haramun ne domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya jingina shi zuwa jahiliya shine ma qabla islam malam ke faɗa cewa wannan hadisi hadisi ne kyakkyawa a takaice hadisi ne hasan babu ma jaa fi karahiyatil buka'i alal mayyit قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن, بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن الزهري هو بن شهاب عن سالم بن عبد الله أنا أبيه هو عبد الله بن عمر أنه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الميت يعذب ببكاء أهله عليه قال وفي الباب عن ابن عمر وإمران بن حسين رضي الله عن الجميع قال أبو عيسى حديث عمر رضي الله عنه حديث حسن صحيح وقد كره قوم من أهل العلم البكاء على الميت قالوا الميت يعذب ببكاء أهله عليه وذهبوا إلى هذا الحديث وقال ابن المبارك هو عبد الله المروزي أرجو إن كان ينهاهم في حياته ألا يكون عليه من ذلك شيء قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا محمد بن عمار قال حدثني أسيد بن أبي أسيد أن موسى بن أبي موسى الأشعري أخبره أن أبيه هو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه هو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت يموت فيقوم باكيه فيقول واجبلاه وسيداه أو نحو ذلك إلا وكل به ملكان يلحظانه أهكذا كنت قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na haramcin kuka ga mamaci an gane ko kuka da ake nihi a nan ba kuka ba na zubar da hawaye kuka wanda yake na zubar da hawaye wannan halak ne kamar yadda malam zai zo da babi nan gaba kenan kuka wanda yake na ɗaukaka murya kamar yadda ya gabata a wancan shine nan malam ya shigo da hadisin umar allah ya kara masa yadda umar ke faɗa cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce almayyitu yu'azzabu bi buka'i ahlihi alaihi wato mamaci ana azabtar da shi da kukan da iyalinsa wato suka masa an gane ku duk mamaci idan Allah ya masa rasuwa ma'ana duk mutumin da Allah ya masa rasuwa iyalinsa suka masa kukan mutuwa to wannan ana azabtar da shi gwalgwadon kukan da aka masa don haka wannan dalili ne a bayyana wanda ke nuna rashin halaccin yi ma mamaci kuka domin sababi ne daga cikin sababba waɗanda suke na azabtar da shi don haka mafi yawan malamai ku sun tafi akan haka duk mamacin da iyalinsa suka masa kuka to za a azabtar da shi tare da cewa wasu daga cikin magabata har ma daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin su Abu Huraira Allah ya kara masa yadda su suna ganin waɗannan hadisai kwata-kwata abin da ya dace a maida su gefe domin sun ci karo da nasi na alkur'ani an gane ko kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa am lam yunabba bi ma fi suhufi musa wa ibrahim allazi waffa allah taziru waziratun wizra ukhra duk wata rai mai ɗaukan zunubi ba ta ɗauki zunubin wata rai na daban kamar yadda hausawa suke cewa kumburi ga jaki sakiya ga raƙumi yaya za a kama mutum da laifin wani don haka bayani zai zo menene maganganu na duk da cewa bayanin akan yadda yake malamai sun yi tawili akan wannan hadisi musamman jumhurin malamai sun tafi akan cewa sai idan mutum shi ya yi wasiyar cewa in ya mutu a yi masa kukan makoki to iya gwalgwadon kukan da aka masa gwalgwadon azabar da za a masa azabar in ma a kabarinsa ko kuma a ranar kiyama kamar yadda wancan hadisi yake cikin sahihai a ranar kiyama za a azabtar da shi gwalgwadon kukan da aka masa saboda a jahiliya su yana daga cikin abin alfahari kafin ka mutu sai kai wasiyar in ka mutu a yi maka kukan mutuwa haka junansu yake ma junansu wasiya kamar yadda ƙarafa yake faɗa ga wata matarsa yake cewa idza mittu fani'ini bima ana ahluhu wa shuqqi alayya al-jayba yabnata ma'abadi idza mittu fani'ini bima ana ahluhu yace in na mutu ki mun kukan makoki da abin da ke gana cancanta duk wani matsayi da nike da shi na daraja an gane ko ki rera kuka wanda yake na mutuwa ki mun kuka yace kuma wa shuqqi alayya al-jayba yace kuma ki keta wuyan rigarki yabnata ma'abadi ya ke diyar ma'abadi in na mutu ki mun kukan mutuwa kuma ki tsaga wuyan riganki domin a tabbatar da cewa musiba ta same ki to don haka anan malamai suka ce kasancewar abu ne na jahiliya wanda junansu yana ma junansu wasiya game da haka don haka mamacin da za a azabtar da shi a kabarinsa sai mutumin da ya yi wasiyar cewa a yi masa kenan in ka yi wasiyar a yi maka wannan laifi wanda yake naka ne ko kuma ya kasance ka san ɗabi'ar jama'ar ka ce da al'adarsu kuma kake hana su don haka dai a takaice shi a nan kenan kamar yadda a nan za mu iske hadisi na gaba yadda aisha allah ikara mata yadda ita ma akan haka take na cewa kenan in mutum shine ya sa kenan wannan za a azabtar da shi shine a nan malam ya ce hadisin umar allah ikara masa yadda hadisi ne kyakkyawa hadisi ne ingantacce don haka sai ce wa qad kariha qaumun min ahli al-ilmi al-buka'a 'ala al-mayyit wasu jama'a daga cikin malamai wato sun haramta yi ma mamaci kukan mutuwa qalu suka faɗa suka ce al-mayyitu yu'azzabu bi buka'i ahlihi alayhi mamaci ana azabtar da shi da kukan da iyalinsa suka masa don haka waɗanda suke kan wannan magana akwai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda daga cikinsu akwai umar wato da ɗansa abdullahi suna kan wannan cewa duk mamacin da aka masa kukan mutuwa iyalinsa in suka masa to wannan za a azabtar da shi saboda ai Allah ya faɗa ya ayyu hallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara in ka san al'adar iyalinka ce to tun kana raye ka hana su sai ya ce wa zahabu ila hadal hadith sai suka tafi akan wannan hadith abdullahi ibn al-mubarak al-marwazi ke faɗa cewa arju ya ce ni ina ƙauna ina fata in kana yana hakun fi hayati in har lokacin yana raye yana hana iyalinsa game da kukan makoki ya nuna musu rashin dacewarsa Allah ya kuna alaihi min zalika shay'un yace ina ƙaunar babu abin da zai kasance a kan shi na azabar Allah saboda kenan ya bada iya abin da yake kan shi ya faɗa ya nuna musu rashin kyawun abin kenan in har ma suka yi kansu suka ma kenan kaga a nan ya ce wanda yana raye ya hana iyalinsa kenan ina ga wanda ya wasiya wanda ma'ana wanda yana raye ya san iyalinsa suna yi kenan ya ƙi hana su to ina ga wanda shi ya yi wasiya ya ce in ya mutu a yi masa turan haka sai ya shigo da wannan hadisi na gaba hadisin abu musa wanda ya yi ishara a baya wato abu musa al'ashari Allah ya kara masa yadda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yace ma min mayyitin ya mutu yace babu mamacin da Allah zai masa rasuwa fa ya umu bakihi masu masa kukan makuki su tsaya suna yi masa kuka fa ya kulu masu kukan suna faɗa waje bala wa babban an ga kai can babban dutsen ma'ana mashinginan mu haka suke faɗa wai madogaran mu ya mutu ginshiki ya faɗi wasai da kai can shugaba mai gida ya rasu auna hawa zalika ko abin da ya kama da haka wayyo mu mutumin lalace wayyo na mai kaza wayyo na mai kaza ina za mu shiga ina mai mana kaza yace illa wukila bihi malakani wannan mamaci wato manzon Allah yace sai an wakilta masa mala'iku biyu daga cikin mala'ikun Allah yalhazanihi su ringa hangazashi suna bankada shi lafazin Allah shine ka jimke hannu ka hangaji mutum a kirjinsa to mala'iku biyu daga cikin mala'ikun Allah Allah zai wakilta su game da wannan mamaci su ringa hangaza shi a haka za kun shin haka ne kamar yadda suka faɗa suka ce wayo gimshiki ya faɗa haka ne kai ne gimshikin su in suka ce kaza mala'ikun Allah sai su dambace shi haka ne dan yi masa Allah wadai wannan kenan abin da muke so mu gane mutumin da ya san iyalin shi suna haka yake hannunsu in ka rigai ka ba da iya abin da yake kanka to Allah ba zai kama ka da laifin wani domin abin da aka tilasa maka na umarni da kyakkyawan aiki da hani game da aikin asha wannan ka rigai ka isar dama a farko kuma daga cikin iyalinka za ka fara kenan a nan duk mutumin da ya mutu ya san iyalin shi suna kan wannan muguwar ɗabi'a yake hannunsu ko yi wasiyar a yi masa to duk abin da suka masa na kukan mutuwa waɗannan mala'iku biyu Allah zai wakilta su su ci gaba da azabtar da shi abin da suka faɗa mala'iku su hangaje shi ka san hangaza ku ta mala'ika ai ba ɗaya ce ba da ta ɗan adam kuma sannan su kansu akwai mala'ikun da suke amin akan addu'ar da suke wayyo mutumin lalace mala'ikun sai su ce ya Allah ka amsa Allah ya sa sun mutu sun lalace wayyo gimshiki ya faɗi ubangiji ta'ala sai sanya wannan mala'iku su ce amin ya Allah ka amsa cewa gimshikin ya faɗi su rasa tudun dafawa kamar yadda yake cikin hadisin abu salama lokacin da hadisin da abu salama da Allah ya masa rasuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ga ganin sa ya kame sai yake cewa innar ruha idza qubida tabi'ahul basar rai idan an karbe shi to gani yana bin sa iyalin gidan abu salama sai suka fasa kuka manzan Allah ya ce la ta du'u ala anfusikum fa innal mala'ikata yu'minuna ala ma taqulu kar kuma kan ku muguwar addu'a domin mala'ikun Allah suna cewa amin akan abin da kuke fada in kuka ce kun mutu kun lalace mala'ikun Allah sai su ce Allah ka amsa Allah ka amshi wannan muguwar addu'a ta su su mutu su lalace to shine yace illa wukila bihi malakani face sai an wakilta masa mala'iku biyu yalhazanihi su ringa hangazar shi a haka za kunta shin haka ne abinda suka faɗa na cewa gimshiki ya faɗi to don haka wannan shi ma hadisin yana nuna haramcin wato kukan mutuwa wanda in kun masa kukan to ga azabar da mala'ikun Allah suke masa malam ke faɗa cewa wannan hadisi hadisi ne kyakkyawa hadisi ne kuma gari duk da cewa lokaci ya tafi babin da ke bayansa yana da alaƙa da shi nan za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك